بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka ahkamul jana'is wa bid'uha wadda babban malami a sheik muhammad nasiruddin albani wallafa Allah ya ji kamalin darama idan ba a manta ba har yanzu malam yana mana bayani ne game da abubuwan da suke haramun ne aikata su a cikin makabarta to da yake suna da dama shi sa har yanzu kuka ga mana ta yawo a cikin su ba mu fita ba mun yi guda tara yau insha Allah ta'ala za mu tashi na goma na goma shi ne ittikhaduha idan rikar kabarbara ko makabarta a matsayin idi me ake nufi da wannan ita dai kalmar idi dama kamar yadda ku sani kalma ce da take nuna maimaituwar abu ko kuma zagayowar abu ma'ana asalin kalmar idan daga ada ne ya idu idan ma'ana abin da yake yawan zuwa shi sa za ka ga sabon nan idin karamar sallah da idin babban sallah ake kira su idi saboda me saboda duk shekara suna me suna me metuwa hakanan idin sati ranar juma'a shi ake kiransa me idi saboda me duk juma'a ana haduwa domin aji a gabatar da sallar juma'a cikin mutane to duk abin da mutane za su ɗauke shi duk shekara ko duk wata ko duk sati su je su rinka yin wani abu na ibada ko wani ibada a waje to wani abin ya zama idi ina fata an fahimta to saboda haka addinin musulunci ya hana rikar barbara na annabawa ko na wasunsu a matsayin idi ma'ana a ware wani abu a ce duk shekara za a je wannan kabarin a rinka yi ko duk wata za a je wannan kabarin a rinka yi ko duk sati ko abin da ya kama da haka wannan haramun ne kamar yadda zamu zo mu ji shi insha Allah ta'ala malai ce tuqsadu fi awqatin muayyana wanda za a rinka nufatar kabarbaran nan a wasu lokuta ayyanannu wa mawasima ma'rufa da kuma wasu guraren ibada sanannu litta'abbudi indaha domin aje ayi wata ibada ta musamman a wajen kabarbaran aw li ghairiha ko kuma aje ayi wani abin da ba ibada ba a wajen amma dai wani lokaci sananne aka ware da za a rinka yi a cikin shekara li hadithi abi hurairata radiyallahu anhu qala malai ya faɗa haka ne saboda wani hadisi daga sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabar rahma tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace la tattakhidhu qabri idan kada ku riki kabarina ya zamto idi ya zamto wajen da za ku rinka maimaita wani abu na ibada duk shekara a wajen ko kuma mutum ya sanya wani lokaci ce a duk bayan wani lokaci zai rinka zuwa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi don gabatar da wani abu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja hankalin mu da kada mu riki kabarin sai zamto idi wala taj'alu buyutakum quburan abu nabi kuma yace kada mu sanya gidajen mu su zamto kabarbara kamar yadda hadisai da dama sun gabata a baya da irin wannan ma'ana wa haithu ma kuntum sai manzon Allah ya ce mana sallallahu alaihi wasallam duk inda kuka kasance fasallu alayya ku yi mun salati fa inna salatakum saboda salatin da za ku yi mun a inda kuke tablughuni zai iso inda nake ma'ana mu da muke nan masallaci a Hausawa idan muka yi wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi salati da wanda yake garin madina a kusa da masallaci ko kuma kusa da kabarin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi masa salati to dukkanin salatin mu ɗaya yake yadda za a isar da namu gare shi haka za a isar da nasu gare shi ba bambanci ina fata an fahimta yawwa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sai duk inda kake a faɗin duniya kai masa salati Allah madaukakin sarki shi ya ɗau isar da salatin zuwa gare shi duk inda kake wannan hadisi akhrajahu abu dauda وأحمد بإسناد حسن وهو على شرط مسلم وهو صحيح بما له من طرق وشواهد حديث إن كانت تتسين سبود هنيوين ديزو دشي da kuma shawahid da hadisin yake da shi falahu tariqin ukhra hadisin yana da wata hanya ta daban an abi hurairata daga sahabi abu huraira inda abi nu'aym fil hilla wanda babban malami abu nu'aym ya kawo a cikin littafin sahilatul awliya walahu shahidun mursal hadisin yana da wani shahidi wanda yake mursali ne bi isnadin qawiyyin da wani isnadi da yake mai karfi an suhail daga daga suhail qala shi suhail yake cewa ra'ani al-hasan bin al-hasan bin al-hasan ibn ali ibn abi talib inda al-qabr ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shine al-hasan ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib ma'ana hasan dan hasan dan ali dan abi talib ina fata fahimta kaga jikan sayyidina ali kenan jikan na na fatima to shi wannan babban mutumi ya ce shi ne ya gani indal kabri a wajen kabarin wannan shigar alif da lam cikin alkabru yana nuna cewa kabarin sanannen kabari ne shine kabarin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi tunda alif da lam ce lil ahadiya ma'ana al ahadiya wanda suke ce mata al ahadiya wanda muka sani da ma'arifa ma'ana wannan sanannen kabarin ya ganni a wajen kabarin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi fanadani sai ya kiraye ni ya ce wani wa huwa fi baiti fatima alhali shi alhassan yana gidan kakarsa na fatima yar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'asha yana cin abincin dare shine ya ta'asha a larabcin aka ce al'isha'u sallar isha in aka ce kuma al'asha'u abincin dare kenan ina fata an gane yawwa ya ta'asha yana cin abincin dare faƙala sai ya ce min halumma ilal asha'i taho ka ci abinci taho mu ci abincin dare tare fa qultu suhaila ce sai na ce da shi la uriduhu bismillah bana bukata ko kuma na koshi duk zai iya ɗaukar ma'ana ma'ana alhamdulillah ci bana bukata fa qala sai alhassan ya ce min mali ra'aituka inda alqabri me me yasa na ganka tun ɗaza a wajen kabari ne me kake a wajen kabari ma'ana kamar yadda ya gan shi ya daɗe a wajen kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar yana masa inkarin daɗewa me yake a wajen kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa qultu suhaila ce sai na ce masa sallamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ai na je nayi wa manzon Allah ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sallama fa qala sai alhasan ya ce min idza dakhalta almasjida ai yadda al'amarin yake abin da ya kamata shine idan ka shiga masallaci fasallim kai sallama ta wadata ثم قال سنيتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من زن الله تراد أمنتي سكارة تبت أغريشي قال يتي لا تتخذوا قبري عيدا سيمي ميتا مسئر وانتنا ديسي نفره دمك غباتر كدا كوركي كبرينا أمسئن إيدي ma'ana abin da yake so ya ce masa shine ganin sa dai ya dade a kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me yake yi idan sallama kake so kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an sharɗanta mana abu ne da yake mustahabi lokacin da ka zo shigowa masallaci ko masallacin manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ba wani bane ko ba shi bane wani ne to zaka yi addu'a addu'ar da zaka yi kuma annabi zaka yi wa salati ina fata an fahimta aiko yawa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ftah li abwaab rahmatik a shiga kenan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma asimni min ash-shaytan a fita kenan to shigarka masallaci da fitarka a masallaci za ka yi wa annabi salati da sallama to kaga lokacin da aka shigo masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ka riga kai masa salati ba ka riga kai masa salati da sallama to idan ka shigo masallaci sai ka ci gaba da harkokinka ina fata an fahimta yawa to shine abin da yake masa inkari akai yace masa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la tattakhidhu qabri idan wala tattakhidhu buyutakum quburan sannan kuma kada ku riki kaburbura kada ku riƙi gidajen ku zamto kamar kaburbura wa sallu alayya ku yi min salati fa inna salatakum saboda salatin ku a gare ni ko kuma salatin ku tablighuni zai isa zuwa gare ni haythu ma kuntum a duk inda kuka kasance a duk inda kuka yi wannan salati la'ana Allahu al-yahuda sannan sai ƙara masa da cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah ya tsine wa yahudawa ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid saboda sun riki kabarbaran annabawansu a matsayin masallaci sai ce masa ma antum wa min wa man bil andalusi illa sawa'un yace ku da kuke garin Madina kusa da kabarin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ma bil andalusi da wanda suke andalus andalus shine Spain a yanzu kasar Spain to ku da wanda kuke kasar Spain ba ku kasance ba illa sawa'un sai daidai ma'ana duk ɗaya kuke wajen yi wa Annabi salati mutumin da yake kasar Spain da mutumin da yake garin Madina duk mutumin da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallama da salati Allah zai dauki salatin nasa da sallama ta sai isarwa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba bambanci ina fatan fahimta to me sai gaje ka tsaya a gaban kabarin ka dade dade wanda zaka a gaban kabarin shi zai haifar maka da yin wani abu wanda bai dace ba a gaban kabarin saboda me mutanen da suka gabace mai hudawa da nasara abin da ya ja su kenan girman annabawa a cikin zuciyarsu shi yasa suka ga ya dace a musu wani abu wanda yake bauta bauta har daga baya abin kuma juye zama suna bautawa annabawansu shi ne wannan tsinuwa da kaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nayi Allah ya tsinu Yahudawa saboda sun riƙi gabarbaran annabawansu a matsayin mai masallatai saboda suna gani cewa girman annabi idan mutum zai tsaya a gaban kabarin annabi sai ga wannan shine wanda Allah madaukakin sarki ke wahayi shine wanda Allah ya aiko da sauransu to sai ga ai abin da za a masa ya wuce kawai a masa sallama ko abin da ya kamata haka ai ya kamata ma a roƙe shi to daga nan kuma sai wani abu ya shigo sabo to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan ka je bakin kada a riƙi kabarinsa a matsayin idi abin nufi idan ka je bakin kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babban abin da ake so shine kawai ka masa sallama ka matsa kai wa sayyidina Abubakar sallama ka matsa kai wa sayyidina Umar sallama sai kai tafiyar ka ina fata an fahimta shine abin da ya kamata kuma shine abin da magabata suka tafi a kansa wannan dai kamar yadda kuka sani jika ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ga abin da yake ga abin da yake cewa wanda idan za a yi bayani game da soyayyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai dai a koyo daga wajen su ba su koya daga wajen wani ba saboda su ne alil baiti su ne yan cikin gida su addinin ma a gidansa aka saukar da shi rawahu sa'id ibn mansur kama fil iktida sa'id dan mansur ya rawaito wannan asar kamar yadda ya zo a cikin iktida asrat al-mustaqim ibn taymiya وهو عند الشيخ إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله لعن الله اليهود هكذا إسماعيل إسماعيل بن إسحاق القاضي يروي تونا أثر شيما سيدي بند فدن بند فدن النبي صلى الله عليه وسلم تبت أجريش أتكين حديث لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد زوا قرشي وكذا رواه ابن أبي شيبة hakanan ibn abi shaba ya fitar da shi muqtasiran a takaice alal marfu'i minhu faqat ma'ana iya maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai ya rawaito bai rawaito tattaunawa da suke tsakanin as-suhai da kuma al-husayn al-hasan ibn al-hasan ibn al-hasan ba bai rawaito wannan ba walahu shahidun akhar shi dai wannan hadisi da wata shaida har yanzu ta daban bi nahwi hadha wanda take ita ma irin wannan irin wannan hadisi da muka gabatar ne min tariqi ali ibn al-husayn an abihi an jaddihi marfu'an wani irin isnadi ne wannan na ahlul baiti daga ali ibn al-husayn ali dan gidan husayn shine ake ce masa zainul abidina ina fata an fahimta wanda ɗaya ne daga cikin limaman shi a guda goma sha biyu zainul abidina dan gidan husaini ne husaini kuma dan gidan sayyidina ali na fatan fahimta kaga dan gidan dan shi wancan wanda ya magana ta farko wannan kamar yaya ne a wajen sa kenan wancan kamar yaya ne a wajen wannan to shi kuma al-Husayn ya shi Ali bin Husayn ya rawaito wannan hadisi shi kuma daga babansa waye babansa shine al-Husayn ibn Ali limamin shi annabi kenan ko kuma na uku shi kuma an jaddihi daga kakansa waye kakansa shine Ali dan Abi Talib marfu'an shi kuma sayyidina ali ya daga hadisin zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta yawa hadisin ahlul bait ne akhrajahu isma'il al-qadi wa ghayruhu mala yace unzur tahdhiru sajid kaje ka dubo littafin mala albani na tahdhiru sajid zaka ga hadisin a can wal hadithu sai mala yace wannan hadisi da makaranta da hanyoyin da ya zo da shi dalilun ala tahrim ittikhadhi quburil anbiya'i was salihin idan dalili ne da yake nuna mana haramcin rukan kabarbaran annabawa da nagartattun bayi a matsayin idi qala shaykhul islam ibn taymiya fil iqtida babban malami ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ya faɗa a cikin littafinsa mai suna iqtida'us sirat al-mustaqim mukhalifat ahshab al-jahim malam albani zai kawo mana wata doguwar magana ne da shekul islam ya tattauna a cikin wata littafi nasa ya ce wa wajihu dilalati a anna qabaran nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu qabra afdalu qabrin ala wajhi al-ardi a fuskar da zamu kafa dalili da wannan hadisi da muka kawo da kuma hanyoyin da ya zo da tasu da kuma babin da muka kulla me babin da muka kulla shine haramcin rukon kabarbara a matsayin idi to yadda aka iya kafa hujja da wancan hadisi ya dace da babin naka shine anna qabaran nabi sallallahu alaihi wasallam hakika kabar manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi afdalu qabrin ala wajhil ardi shine mafificin kowanne kabari a doron kasa akwai kabarin akwai kabarin mutumin da ya fi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu to dukkanin mu nan mun tabbatar mun shaida akan cewa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne mafificin kowanne kabari tunda wanda yake cikin kabarin yana da alaka da kabarin to babu wanda yake cikin kabari wanda yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin annabawa ko manzanni bare ga magaran bayi kuma malai ce wa qad naha an ittikhadhu an ittikhadhihi idan to sai gashi kuma shi kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabin da kansa ya hana a rike shi a matsayin idi faƙaburu ghairihi aula bin nahi ka'inan man kana malam sai ce to kabarin wanda ba annabi ba kuwa shi ya fi cancanta a hana rikarsa a matsayin idi kowaye ko wannan mutum Allah ya sa an fahimta tun da har aka ce kabarin annabi kada a rike shi a matsayin idi to ya kuma kabarin waninsa saboda haka kabarin waninsa shi ya fi cancanta ma a fara hanawa kamar kabarin annabi tunda annabi ya fi shi daraja da falala idan da a ce akwai yiwuwa a riƙi kabarin wani a matsayin idi to kabarin annabi ne to shi ma sai ce kada a riƙi nasa a matsayin idi to na wanda ba shi ba ko ba ma sai an hana ka ba ba ma sai an ce kada ka yi ba tunda a uwa kwata-kwatan ya ce kada a riƙi nasa to kai kuma waye kai so la kabarin kowaye a cikin dan adam bai halatta a riƙe shi a matsayin idi ba thumma qarana dhalika bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya gwama hakan da kuma faɗin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wala tattakhidhu buyutakum qubura kada kuma ku riƙi gidajen ku zamto kamar kabarbara ai la tu'tiluha ani salati kada ku wofintar da gidajen ku game da sallah ku daina yin sallah a cikin gidajen ku wa du'a ku daina yin addu'o'i a cikin gidajen ku wal qira'a ku daina yin karatu na qur'ani a cikin gidajen ku kada ku yi haka fatakuna bi manzilatil qubur sai gidajen ku su juye su zamto kamar kabarbara saboda kabari ne ba a yin karatun qur'ani ba a yin sallah ba a yin addu'a a wajen fa amara بتحري العبادة في البيوت سي أن بسيرة دا أمنتي سكارة تبتا أغريشي أمرني دا أكردادين عبادة أتكين جداجي ما أنا يكسن سي متن ياسن يوان بانغري نا عبادة سأتكين جداجي أتكين جدانسا ونها أن تحريها عند القبور يهاني غمد كردادا إتا عبادة عند القبور أو ذنك بربرا أقص ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه منهم أكسن abinda mushrike suke aikatawa daga cikin kiristoci wa man tashabbaha minhum da kuma wanda suke kama da su daga cikin musulmi qala malai ce fa hadha afdalu tabi'ina ga dai ɗaya daga cikin mafiya falalar tabi'ai min ahli baitihi ba ma tabi'i bane kadai yana ɗaya daga cikin kuma ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine ali bin al-husayn radiyallahu anhu ma'ana shine Ali dan Hussein yarda Allah ta tabbata a gare su na hadhalika rajul ya hana wancan mutum ayyata harri du'a inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam da yace zai yi addu'a a daidai kabarin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wastadalla bil hadith alladhi sami'ahu min abihi ya kuma kafa masa hujja da hadisin da ya ji shi daga babansa al-Husayn shine al-Husayn an jaddihi shi kuma ya ji daga kakansa shine Aliyu dan Abi Talib yarda Allah ta tabbata a gare shi wa huwa a'lamu bi ma'anahu min ghairihi sai malai ce shi ko wannan jika na manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ma'ana Aliyu Zainal Abidina shi ya fi sanin ma'anar hadisin sama da waninsa ma'ana fassarar da yawa hadisin da ma'anar da ya bashi ita ya fi cancanta maɗauka sama da fassarar da waninsa ya bashi to tun da shi a fahimta sai na gani cewa bai dace a tsaya a irin wucin tsayawa a kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ana addu'a ba to wannan ma'ana ita ya kamata ba hadisin ba ma'anar da wani ba hadisin na daban ba saboda shine sahibul qissa din shine rawaito qissa fata bayyana anna qasadahu ma lace to sai anan ya bayyana a gare mu cewa manufarsa shine ai ya qasudar rajul al-qabr lis-salami alayhi wa nah lis-salami alayhi wa nahwihi inda ghayr dukhul al-masjid shine bai dace mutun ya nufaci kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba dan sallama a gare shi ko kuma wani sallama inda ghairi dukhulil masjidi ba tare da ya shiga ba tare da nufin shiga masallaci ba wato abin da yake nufi anan shine idan mutum a ya je garin madina to babban niyyar da ya kamata ya sa a cikin zuciyarsa shine niyyar ziyarar masallacin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba niyyar ziyarar kabarin ba Allah ya sa an fahimta abin da ya kamata mutum ya sa a zuciyarsa zai ziyarci masallacin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dan annabi ya ce la tushaddu rihal illa ila thalath illa ila thalath masajid baya halatta mutum ya niki gari daga garin su zuwa wani waje dan kai ziyara ta ibada sai masallatai guda uku kawai da masallacin harami da ke garin makka da masallacin sati da ke garin madina da kuma masallacin kudus da ke palestine a yanzu to idan mutum Allah kai ka garin Makka ka je Madina ziyara to abu na farko da ya kamata ka sa a ranka shine zaka je ka ziyarci masallacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda sallah a cikin masallacin guda daya daidai take da sallah a wani masallacin da ba shi ba guda dubu idan kai raka'a bi a masallacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kai sallah guda dubu a wani masallacin da ba nan ba sannan zaka kama wancan ina fata an fahimta to idan ka shiga masallacin kuma ga kabarin annabi nan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sakamakon shiga masallacin sai ka je kai wa annabi sallama tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya sa an fahimta yawa kada ka shiga a matsayin ka na bako wanda baka taba zuwa ba ka fito ba kai wa annabi sallama ba kai masa jafa'i bai kamata ba ina fata an fahimta amma kuma ba a kudura niyya cewa zan je in ziyarci kabarin kai tsaye ina fata an fahimta shine abinda ibn taymiya yake faɗa a nan wajen ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذا اتخاذا له عيدا هما شي الحسن yana ganin cewa anna zalika yin hakan min addu'a yin addu'a wa nahwihi da wannan addu'a a wajen kabarin ittikhadhan lahu idan kamar rikon sa ne a matsayin idi wanda kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana wa kadhalika ibnu ammihi haka nan ma dan baffansa hasan ibn al-hasan shehu ahli baiti hasan dan hasan wanda shine a wanda ake masa kirayi da shehu ahli baiti kariha ittikhadhu idan kariha ittikadhu idan shi ma ya kyamaci arki kabarin kakansa a matsayin idi fanzur hadhi sunnat malai ce yi duba zuwa ga wannan sunna kaifa anna makharajaha min ahli almadinati wa ahli baiti alladhina lahum min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qurbun nasabi wa qurbud dar yace kalli irin wannan sunna da ta kwararo ta fito daga garin madina garin da annab tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake kwanci a ciki wa ahlul baiti ba ma kuma da garin madina kaɗai ba ta fito ta kwararo daga suwa daga ahlul baiti iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi alladhina lahum min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qurbun nasabi wanda suke da dangantaka iri biyu da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dangantaka ta farko ita ce dangantaka ta jini danginsa ne suna tare da shi wa qurbud dar sannan kuma suna dangantaka ta gida ma'ana garin su daya li'annahum ila zalika ahwaj min ghairihim saboda saboda haka su suka fi bukatuwa da su san hukuncin ziyarar kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi min ghairihim saboda wani su me yasa saboda abu na farko annabi kakansu ne abu na biyu a garin madina suke zaune su suke shiga masallacin kodoshe to kaga sun fi mu mu da muke nesa cancanta su san menene hukuncin ziyara kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fatan fahimta yawa malai ce fakanu lahu abwaq shi sa sai suka kasance sun fi mu kiyaye yadda al'amarin yake saboda haka idan suka baya da fatawa akan abin ta ce kamata a faɗauka sama da wanda yake nesa da su shi malai ce wal idu shi lafazin idi idaju ila isman lil makani idan aka sanya shi a matsayin suna na waje ma'ana ita kalmar idi tana gazgatuwa a sunan waje kamar yadda kuma take gazgatuwa a sunan zamani ma'ana aka ce sunan zamani za mu iya- za mu iya buga misali da kamar karamar sallah da babbar sallah kun ga karamar sallah da babbar sallah ai zamani ne ko shekara ce take zagayowa ina fata mun fahimta idan muka buga misali da kuma sunan waje za mu iya sanya shi a masa- a matsayin masallacin idi kuma kun ga shi ma waje ne masallacin idi guri ne da mutane suke zuwa su tattaru da yawa domin su yi mai ibada duk shekara ina fata an fahimta to kowane yana gaske idan aka ce idi za ka iya ɗora shi a matsayin sunan zamanin da ake idin ko kuma gurin da ake idin a wajen malai ce to idan muka ce idi muna nufin sunan waje fa huwal makanu alladhi yuqsadu lijtima'u fihi shine gurin da a mutane suke nufasa domin taruwa wa ityanuhu li ibadati ga indahu da kuma zuwa wajen domin yin ibada ta musamman a wajen aw li ghairi ibadati kuma suna zuwa ne dan yin wani abin da ba ibada ba wani taro dai da suke yi duk shekara ko abin da ya kama da haka kama annal masjid al harama kama yadda masallaci mai alfarma wa minan da mina wa muzdalifa da muzdalifa wa arafa da arfa ja'alaha Allah idan Allah madaukakin sarki ya sanya mana su idi mafabatan linnasi wajen komawar mutane inda mutane suke komawa yau da kullum kaga da mina da muzdalifa da arfa ba a yanzu in ka- inda zaka je mina ko muzdalifa ko arfa babu wanda zaka gani amma lokacin da aka ce takwas ga watan zulhajji ya yi lokacin da a fara a- aikin hajji to waɗannan gurare tsakanin waɗannan kwanakin takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku nan kusan idan ka ji baka raba su da mutane saboda me saboda lokaci ne na musamman da Allah ya sanya ana zuwa a tare a wajen domin gabatar da wata ibada ta musamman to na ibadar da ake yi duk shekara a wajen to wani abu shi mai da wajen ya zama to me idi kenan ina fata an fahimta to menene yasa suka zamto idi saboda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana su zamto idi din amma duk gurin da Allah madaukakin sarki bai shar'anta ya zamto idi ba bai faɗa wa manzansa bai faɗa ba to bai kamata mutane su kuma su mai da shi idi da ka- da- da- da karan kansu ba kashin kansu su mai da shi idi wannan bai kamata ba Allah ya sa an fahimta shine abin da malai ke cewa malai ce yastami'una fiha suna taruwa a gurin wayantabuna halid du'a'i suna ah, nufatarin addu'o'i a wajen wa zikiri da ambatan Allah wa nusu da kuma so- ah, suka na raƙumi ko sa da ake koyanka domin hadaya wa kana lil-mushrik- wa kana lil mushrikina amkinatun yantabuna halil ijtima malai ce mushrikai ma suna da gurare su ma a lokacin jahiliya da suke nufatar su don taruwa inda ha a wajen falamma ja al-islamu lokacin da addinin musulunci ya zo mahallahu zalika kullahu sai Allah madaukakin sarki ya share waɗannan guraren duka ya hana su ya haramta zuwa domin a gabatar da wani abu na idi a wajen wa hadha nau'u min al-amkinati yadkhulu fihi qubur al-anbiya'i was-salihin irin waɗannan nau'ika na gurare hatta kabarin annabawa da manzanni da salihan bayi za su shiga ciki inda Allah madaukakin sarki ya hana su taruwa wanda da suna yi a lokacin jahiliya ثم قال الشيخ sannan babban malami ibn taymiya ya ci gaba da cewa a cikin wani littafi nasa iqda'u siratal mustaqim wa lihadha saboda wannan ne kariha malikun radiyallahu anhu babban malamin garin madina imam malik yarda Allah ta tabbata a gare shi ya karhanta wa ghayruhu da waninsa daga cikin malamai min alil ilmi daga cikin ma'abuta ilimi suka karhanta li alil madinati ga ma'abuta madina kullama dakala ahaduhum ahaduhumul masjida suka karhanta duk lokacin da ɗaya ɗaya daga cikin mutanen madina ya shigo masallaci ay yaji'a fa yusallima ala qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam sahibai suka ce duk lokacin da mutum ya shiga masallaci ya shiga ya shiga- ya je inda kabarin annabi yake da kabarin sayyidina abubakar da kabarin sayyidina umar ya musallama suka ce wannan makaruhi ne qala yace wa inna ma yakunu zalika li ahadihim idza qadima min safrin hakan zai kasance ga ɗaya daga cikin su ne ma'ana abin da ya kamata ɗaya daga cikin mutanen madina zai zamto masa a halak ne yin hakan idan ya kasance ya dawo daga tafiya au ara da safaran ko kuma ya nufin yin wata tafiya ta daban wa nahwi zalika kuma kamantin haka abin da yake so ya ce shine mutanen Madina idan ya kasance duk lokacin da ka shiga kabarin a masallacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ka je kabarin kayi wani ibada ta musamman to ka mai da wajen idi kenan ina fata an gane wanda kuma mai da wajen idi shine abin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana duk shigowa daya sai ka je duk shigowa biyu sai ka je to kaga ka mai da shi gurin da kake zuwa yau da kullun kenan ko da yaushe kana wajen to shine abin da annabi yana wanda zuwa na yau da kullun shi zai sa ka yi abin da bai dace ba a wajen karshe kai mutum zuwa ga shirka amma a inda kake zaune a gidanka yi wa annabi salati yi masa sallama sai Allah ya dauki salatin da sallama sai ya kai masa inda yake ina fata an fahimta amma zuwa inda yake ka ce dole ne sai ka je nan yana kwance shi zai bayi ka yi wani abin da bai dace ba a wajen ko roƙarsa ko yin wani abin da yake ibada ne bai kamata a yi wa kowa shi ba sai Allah madaukakin sarki shi ne abin da imam malik ne wannan yake hanawa imam malik mai da ku sani tun da yake gaba ɗaya gaba ɗaya a karantarwarsa dukanta gaba ɗaya bai fita daga garin madina ba har yi karantarwarsa ya gama iyakacinsa masallacin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ana yake karantarwarsa saboda haka gashi ga kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kuma shi yake bada wannan fatawar saboda haka ya idan soyayya ce ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kowanne ɗaya daga cikin ya san ba a kai su imam maliku ba san annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da kare martabarsa da duk wani abin da ya dace domin a fito da martaba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi amma imam malik ya nuna masa haka da mummin domin kare mutane kada su kai ga abin da yake zuwa ga shirka imam malik yace aw arada safran wa nahwi dhalika wa rakhasa ba'dhum fi salami alayhi idha dakhala al-masjida lis-salati wa nahwiha wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi duk lokacin da mutum ya shiga masallacin annabi dan yin sallah to babu laifi zai iya zuwa masallacin yayi kabarin yayi sallama ga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wa amma qasduhu da'iman lis-salati was-salami amma nufatar kabarin ko da wannan lokaci dan yin salati da sallama a gare shi malam ibn taymiya ce fama alimtu ahadan rakhasa bihi ban samu wani daga cikin malamai na addini ba da ya rangwame game da haka li'anna dhalika naw'un min ittikhadhihi idan saboda yin hakan daukar sa ne rikar sa ne a matsayin idi wanda kuma shine abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hana ma annahu qad shuri'a lana bayan kuma an shar'anta mana mu al'ummarsa idza dakhalna al-masjida idan mun shiga masallaci an naqula mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu mu faɗi wannan addu'ar kama na ƙulu zalika fi akhir salatina kamar yadda muke faɗar hakan kuma a ƙarshen sallanmu idan muka yi tahiya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina a tahiya zamu faɗa kana kusa da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ga ka can kuma ga kabarinsa lokacin da kake faɗa hakan nan an isan masa mu ma da muke nan ba kusa da shi ba muna faɗa an isan masa gaba ɗaya duk ɗaya ne ina fatan fahimta yawwa malaci fakhafa maliku fakhafa malikun wa ghayruhu an yakuna fi'la dhalika 'inda al-qabri kullu sa'atin naw'an min ittikhadhi al-qabri 'idan sai imam maliku da wasu daga da shi da wasu daga cikin malamai suka ji tsoron kada ya kasance yin hakan kowane lokaci idan mutum ya shigo sai ya je sallama ya shiga cikin karkashin rukon kabarin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a matsayin idi wanda kuma yayi hani zuwa gare shi wa aiban fa inna zalika bid'atu malai ce bayan haka kuma yin hakan bid'a ne dan ba a samu sahabbai daga cikin sahabban sa tsira da aminci tsara tabbata a gare suna aikata irin wannan aikin faqad kana al muhajirun wal ansar malai ce muhajirai da ansarawa sahabban sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun kasance ala ahadi abi bakr wa umar a lokacin sayyidina abubakar da umar wa uthman wa ali a lokacin sayyidina uthman da ali radiyallahu anhum dukkanin su Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda yaji'una ila almasjidi suna zuwa masallacin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kulla yawmin kowace rana li'ilmihim radiyallahu anhum bima kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya karahu tare da suna da cikakken sani da abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya karhanta tun lokacin rayuwarsa abinda baya so abinda yake shine me ru'un kabarbaransa a matsayin idi wa ma nahahum anhum da kuma abinda ya hane su wa annahum yusallimun alaihi idan suka shiga masallacin abin da suke kawai shine za su yi masa sallama hina dukhul almasjid lokacin shiga masallaci wal khuruj minhu da kuma lokacin fita shine kamar da muke bayani idan mutum zai shiga masallaci sai addu'a yau annabi salati idan zai fita sai addu'a yau annabi salati to wannan shine abin da sahabbai suka kasance suna yi wato abin da ya kamata yan uwa mu fahimta shine soyayyar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da ba shi haƙƙinsa da girman da ya dace da shi ana yin ta ne yadda shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsara ba yadda kai kaga ya dace ba ina fata an fahimta dan wani yanzu wannan bayan da muke sai dauka cewa ai ana cewa kada a je ka wajen kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to idan ka je me zakai magana zakai masa ya amsa maka ko me ina fata an fahimta ko kuma tasowa ne ku hira me zakai a wajen kabarinsa ina fata an fahimta babban abin da ake bukata shine mutumin da ya je wajen kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai abin da shari'a ta ce kai mai shari'a ta ce kai a wajen kabarinsa shine kai masa sallama idan wata bukata ce da kai zaka yi addu'a to koma gefe ka lalaki bala sai kai addu'a ka amma ba kabarin annabi ake fuskanta addu'a ba saboda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba shine yake amsa mutum addu'a ba wa yake amsa mutum addu'a Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta wannan shine zancen da ya kamata a ce kowane ɗaya daga cikin mu ya sa a cikin zuciyarsa ya sani saboda yadda al'amarin suke yanzu yanzu ko da kai ko ya kai magana sai a juya ta mai da ita katuwa a ce ka ce kada aje kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda kuma tunda muka fara bayani idan za ku lura za ku ga magana muke akan su jikokin manzon Allah al-Hasan ibn al-Hasan ko Ali Zain al-Abidina ko su Imam Malik magana ake akan su ba Ibn Taymiya ko Albani ko abin da kama da haka ba manya manyan bayan Allah nagartattu wasu ma jikokin annabin ne da irin su Imam Malik akan su ake magana saboda haka bar ka fahimta abubuwa a yadda suke kada atifa ko wani abu ya sanya mutum kin adalci akan abin da yake a fili gashi nan kamar rana Allah ya samu dace malai ce wa fit tashahudi kama kanu yusallimuna alaihi kadhalika fi hayati sannan kuma sune masa sallama a cikin tahiyyarsu kamar yadda suka sanci suna yi lokacin rayuwarsa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin zuwa karshe sai malai ce wa ma ahsanu ma qala malik me ya kai can abinda imam maliku ya faɗa yake cewa lai yasluha آخر هذه الأمة هذه الأمة إلا ما أصلح أولها باب أبند زي جارة كرشن ونن الأمة موكنا إلا ما أصلح آخرها سي أبند جار سي أبند جار فركونتا إلا ما أصلح أولها كي سي أبند جار فركونتا ina fata an fahimta wato wannan magana ce da Imam Malik mai tsada babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma su zamto mutanen kirki nagartattu su yi ibada kamar yadda Allah ke so sai irin abin da ya gyara farkonta mai gyara farkon al'umma su ne sahabbai da tabi'ai shine biyayya sau da kafa ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mu ma idan muka irin wancan aiki nasu to Allah madaukakin sarki zai gyara mu ya ba mu irin abin da ya ba su ina fata fahimta amma idan muka saki abin da su suka rike to har abada ba mu taɓa samun abin da su suka samu ba na kusanci ga Allah madaukakin sarki da kuma soyayyarsa da kuma ta goma shi da taimako da Allah yake ba su ko da yaushe idan abubuwa suka rigice musu walakin malam ibn tamiya ce sai dai kuma kullama da'ufa tamassukul umam bi ahudi bi uhudi anbiya'ihim sai dai kuma duk lokacin da a raunin ruko da alƙawarin annabta ya tabbata ga mutanen wasu al'umma ya kasance mutane sun yi rauni wajen rukun abinda annabawansu suka bari wa naqasu imanihim sannan kuma imanin su ya rauni duk lokacin da hakan ya kasance ga wata al'umma awwadu zalika sai ka samu sun canza wancan abinda annabawa da manzanni suka bar su akai bima ahdathuhu da abinda su suka kirkiro da kansu min albid'i wa shirki na bid'o'i da shirka kuma su dauke su a matsayin addini duk mutumin da ya zo ya ce wannan abu ba addini bane to shine abokin rigima ga abin da annabawa da manzanni suka yi ga abin da nagartattun bayi daga cikin al'umma suka yi amma duk mutumin da ya zo ce kada a yi wannan abin to fa ya zama abokin rima sai a ce masa baya san annabi a ce masa makiyin bayan Allah ne a ce masa abu kaza sai a canza sama sai ta koma ƙasa ƙasa kuma sai a bata ta koma sama mutum yana ji yana gani sai a ce masa baya san annabi saboda kawai ka ce a yi tauhidi a yi addini irin na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi malai ce wali hadha karihatul ummatu istilam alqabri wa taqbilihi shi sa al'ummar da suka gabata nagartattu na farko suka karhanta shafar kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa taqbili da yi masa kis da sumbatarsa saboda me saboda shari'a musulunci bata shar'anta haka ba ba a samu sabai suna yi ba ba a samu tabi'ai suna yi ba ka je ka shafi kabarin ko ka sumbace shi sai malai ce wa banahu shi sa ma sai suka gina kabarin bina'an mana'uhu suka gini a wajen kabarin bina'an mana'u mana'un nasu ayyasilu ilaihi ginin da zai hana mutane isa inda kabarin yake ma'ana aka samu kabarin aka kewaye shi da katangu guda uku yanzu kai idan ka je wajen ma inda kabarin yake ba ka iya hangowa ba sai dai kango katanga kawai wata bayan wata wata bayan wata ɗakin ma da yake a ciki na na Aisha gaba ɗaya ma an kewaye shi gaba ɗaya an doɗe shi babu ta inda aka iya shiga ka gan shi sannan sai aka sa katanga aka kewaye shi aka ƙarasa wata aka kewaye aka ƙarasa wata aka kewaye har guda uku to ta za ka iya shiga bari ka shafa shi ko kai masa ko ka sambace shi to sai ku tuno hadisin da makaranta na Aisha a baya take cewa ba daban haka ba da an bayyana kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yanzu tsakaninmu da Allah da a ce kabarin annabi a fili yake ya kuke gani ya kuke gani wallahi babu abin da ba za a yi ba na shirka na bauta babu abin da ba za a yi ba za a yi ƙasa wajen a zo a rinka zikawa ana sha mutane su rinka sayarwa babu abin da ba za a yi ba wasu ya su je gaban yanzu ku duba ba wanda ba su kai annabi girma ba ana zuwa gaban kabarin sa tsuguna a sujjada fa kuna gani a tsuguna a sujjada ana bautawa kabari ya kuma kake ya kake ganin kabarin mai mai gaba ɗaya tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da an bashi a buɗe to wannan duk wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace la tattakhizu qabri idan Allahumma la taj'al qabri wasana Allah kada ka maida kabari na ya zamto gunkin da ake bautawa Allah kada ka bari mutane su dauki kabari na ya zamto wani gunki to sai Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare sai kabari ya zamto haka yanzu ko kana so kai sai dai kan sai dai kan giga tanga kawai idan ka tanga ka shafa to a banza ka tanga dai ka shafa ba kabarin bane ciki ma akwai ta katangan irin ta idan ka shiga akwai ta ciki ma akwai wata irinta sannan kuma ciki akwai katangan ɗaki sannan akwai kabarin kuma ina fata an fahimta Allah ya samu dace ina gani sai mu dakata ana saboda lokaci ya ja bayanin ne yana da tsayi kwarai da gaske sai dai mu hakuri goban Allah da sai mu karasa idan ya karasu idan kuma bai karasu ba sai sati mai zuwa abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته